الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته to muna jaddada godiya ga Allah mahalicinmu ubangijinmu abin bautanmu wanda cikin ikonsa da yardarsa muke samun damar gabatar da waɗannan ayyuka gaba ɗaya da kuma zaɓe da ya yi muna ya azamu akan wannan hanya to sannan kuma muna miƙa gaisuwarmu zuwa ga dukkan 'yan uwa waɗanda muke tare da su a nan gidan tele da waɗanda suke kallon mu da sauraron mu 'yan uwa musulmi duk inda suke muna isar da wato gaisuwarmu zuwa gare su muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwar mu duniya da lahira sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma magabatanmu sannan kuma Allah ya kare mu na bayan mu kuma Allah ya zama to shine jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makoman mu gaba daya to yau karatun da zamu yi kamar karatu ne na ban kwana don ba a sani ba ko rayuwa za ta sake dawowa ko kuma za a sake dama samun damar yin karatun ko akwai rayuwa wannan karatu mun keɓe shi akan annizamu al'alamiyu aljadid tsari na duniya sabo tsarin da duniya take a kan shi a yanzu wanda su suna kiran shi nouvelle order mondial kenan tsari wanda duniya take a kan shi to abin da samu kai wannan karatun saboda muna son al'umma su kwana cikin shirin ko ta kwana sanin irin abubuwan da suke fuskantar su domin waɗansu abubuwa ne waɗanda a zahiri wato fitina ne ga duniya sun kai inda hatta da hukumomi na duniya suna tsoron waɗannan abubuwan to abinda an ka ce ma gwamnati da kanta tana tsoron shi to ina ga talaka wanda shi bai mallaki komai ba to wanda ya zan wajibi mu bayani kan waɗannan abubuwa kuma mu ga hanyoyin da za a bi a yaƙi waɗannan abubuwa a gurguje in lokaci ya ba mu dama muna fatan Allah ya taimake mu malam waɗannan abubuwa waɗanda suke da hatsari kuma su suke juya duniyar yau za mu iya jeranto su ‘yan uwa su shi. Na farko akwai abin da malamai suke kira wasa'irul i'lamil alamiyya kafafen yada labarai na duniya sun kai inda yau sun fi karfin kasashe domin suna iya isar da sako a cikin kasarka ba tare da kasani ba. wanda za mu zo mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya gwagwado abin da lokaci ya bamu abu na biyu bayan wasa'ilul i'lam alalamiya akwai ash-sharikatul alalamiya wato za mu iya cewa kamfuna na duniya suna da tasirin su da irin abubuwan da suke bayyana shi ma za mu zo akan shi na uku akwai al-bunukul alalamiya bankuna na duniya suna daga cikin waɗanda suke juyar da duniya waɗanda har gwamnatocin duniya suna tsoron su suna musu biyayya na uku akwai aljam'iyyat jam'iyyoyi na duniya ko na cikin gida yanzu misali in muka ɗauki umarul muttahida united nation ko abin da suke cewa nations uni ko ina a duniya ta baza komarta tana da rassa daban-daban daban-daban akwai wurin daga kula da yaƙi sojojin majalisar ɗinkin duniya akwai wurin da ke kula da rashin lafiya an gane ni akwai wurin da ke kula da kananan yara unicef akwai wurin da ke duk dai sun babbaza ta kowane fanni suna nasu wakilai a duniyance ka fahimce ni to sannan akwai kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam na duniya da na cikin gida sannan akwai kungiyoyi na kula da mutane waɗanda ake ce masu society civil to waɗannan su ma suna da nasu hatsari a duniyance in muka ƙara gaba akwai ƙungiyoyi har da likitoci na duniya da muke gani sannan akwai aljami'at al'alamiyya jami'o'i na duniya sannan kuma akwai al-mu'assasat al'alamiyya mu'assasat su ne wuraren da aka keɓe a gane ni institute na duniya don karatun yadda wata ƙasa take ko wata jama'a ko wata kabila ko abin da ya kama da haka sannan akwai addu'al kubra manya-manyan kasashe manya-manyan shedannun duniya wanda suka alaka su su ne wato masu juyar da duniya irin yadda suke so su ne jandarmomin duniya su ne polisan duniya su ne suke sawa kasashe su yi abin da suke bukata sannan akwai al'adiyanul batila wato addinai na ƙarya waɗanda ake kirkirowa kullum suna daga cikin sharri wanda ya yaɗu a duniya ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai annaqabatul alamiyya sandika na duniya gaba ɗaya wanda suke tafiya sai jam'iyyatul amniyya alamiyya kungiyoyi na tsaro na duniya to waɗannan malam yau su ne suke kamar an assasa su ana nuna wa mutane alkhairin su to ba za mu ce babu alkhairi cikin su ba ko ba haka ba tunda musulmi in yana magana kullum ana son yayi adalci kamar yadda alqur'ani ya gaya muna wato wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ku yi magana in za ku yi magana ku faɗi adalci ko da makin kai abu na gaskiya ka ce gaskiya ne kuma sun kai abu da ba na gaskiya ba kuka ce ba gaskiya ba ne wannan shine ɗabi'a ta musulunci to sai mu ɗauko waɗannan abubuwan mu ɗan yi bayani akan su ɗaya bayan ɗaya gwargwadon abin da hali ya bamu na farko sai mu fara da wasa'ilul i'lam al'alamiyya kungiyoyin wato kafafen yada labarai na duniya in an ci kafafen yada labarai da aka tsaya ga radio sannan aka zo aka kai ga tele sannan aka zo aka kai ga fax sannan aka zo aka kai ga internet to yanzu dai internet sun gare shi aka tsaya in muka dubi waɗannan kafafen yada labarai yau suna ba mu labarai kai tsaye ko ba haka ba to amma karfin su ya kai inda ya fi na gwamnatoci tunda yanzu za a yada abubuwan da shi yasa yanzu da an ce ma akwai hatsari ga ƙasa abu na farko wanda gwamnatoci suke sa ai ayi a liƙe kafafen yada labarai yanzu in muka dubi Donald Trump kwanakin baya an ci an taɓa liƙe mai suna WhatsApp kin shi ko twitter twitter kin nashi yan awowi kaɗan bai da labari kaga in yana son yaɗa wani labari ga duniya mai muhimmanci ko yana son wani abu an cutar da shi in muka dubi yanzu zaben da aka yi na america ta hanyar waɗannan wasa'il i'lamil alamiya kaga an nuna cewa ashe donald trump ba shi ya ce zaɓe ba wanda yau ma da safe na saurari yarfi suna cewa ya ce wannan al'amarin na zaben ya zama mishi kamar bakin girgije wanda ya hana mishi ya ci gaba da mulki irin yadda yake so kenan ta hanyar wannan ana iya shiga cikin kwamfutocinku a ɓata zaɓen da kuka yi na ƙasar ku kafin ce kaga wannan ya nuna ma america duk ci gaban su da technology ke sun shiga matsala ta hanyar wasailul i'lam al'alamiya to kaga waɗannan nouvelle order mondial ne paske sun kai inda suna iya sawa america ta yi abin da bata tashi yi ba to ya an ce america shi kina ayyuka an kai ƙarshe kusa ne a yi baya kafin ce wannan ya kai inda yanzu duk wani babba a duniya ana da labarin shi wanda kuma muna so mutane su yi hankali ba duk abin da za a yadawa akan waɗannan kafafen yada labarai ba yake na gaskiya ko ba haka ba tunda ana iya ɗauko hoton mutum a ciro kai a nuna yayi kaza alhali bai yi ba da fatan kana fahimta ta to amma waɗannan abubuwan ba gaskiya bane tunda akwai wani babban malami kwanakin nan aka ɗauko hoton irin film kinan na batsa na wasu bakakan mutane sai aka ci dokan wannan babban malami sai aka ɗora akan wannan mutumin ina fata an fahimce a nuna kinan wannan malami yana yin film na batsa to kaga babban abin bakin ciki ko da wanda abin an san ƙarya ne zai yi tasiri ga makiya kuma za su ji daɗi an ɗauko kan wani malami gashi an nuna suna lalata da wata mata to wannan shi yasa kake ganin kafafen yaɗa labarai yanzu suna daga cikin waɗanda kusan kamar za a ce suna da ƙarfin da gwamnatoci suna tsoro su ko da gwamnati sun fi ƙarfin gwamnatoci ba mu yi bayani wanda kamar zai zo da sauki amma shi ne cewa hatta da gwamnatocin duniya suna tsoron su tunda kana tsoron a ɗauki hotonka kana tsoron ka je wani wuri wanda baka da labari a ɗauki hotonka kana tsoron kaza kana tsoron kaza kana tsoron kaza sannan sun kai inda suna yaƙar addinin tarbiyya tunda yau muna gani gashi nan cikin tele-tele tarbiyya wadda ba ta kasashen mu ba ana kawo mu su ko ba haka nan bane ana yaƙa addini a fakaice ko mubasharatan ta hanyar waɗannan za a sai fili addini na ƙarya zai sai fili ya zo ya yaɗa akidodin shi da sunan cewa kowa yana da incin ya abin da ya gada ba kana gani irin yadda ake yaƙar addini har a yi hoto na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a danimark da sauran ƙasashen turawa ko ba haka ba ana yaƙar addini kai tsaye to kaga wannan duk kafafen yaɗa labarai suna daga cikin waɗanda ke juyar da ra'ayukan mutane a duniya da yake kuma yanzu ga hannun kafirai suke abin da wani malami yake faɗa a ƙasar libya wanda mun kai karatu gare shi doktor ne yayi karatu a ƙasar mitigar suna espan can yayi doktora kai shi akan wasa'ilul i'lam yana karantar da mu yadda kafafen yada labarai suke gudanar da al'amuransu yace yana daga cikin abu ana siyasatul uqul yadda ake tsara hankulan mutane domin domin at-tadaffuqul i'lami min janibin wahid kamar shi wannan i'lam kin yana zubuwa ne ta gefe guda abinda ake son ka sani ba shi sani abinda ba a son ka sani ba za ka san shi ba Mm.
shi yasa yanzu mafi yawanci in dai wani dan daudu ya shahara a duniya sai ka ji labarin shi wani dan kullum ya shahara a duniya sai ka ji labarin shi in wani abu za a yi wani taro wanda ya shafi duniya za ka shi amma taro nawa za a yi na alqur'ani ka ji labarin shi wace musabaka za a yi su ba da labarin ta ba ka ji ko an kira su ba za su zo ba saboda ba abinda aka sa su su yan jarida su gabatar ba ne shi yasa kuma za ka tashi kana da Afirka ka san Tour Eiffel wannan karfe nan na kasar Faransa ka san Statue de la Liberté kasar Amerika ka san katangar kasar Shin ka san waye ka san waye amma da za a san bai kawai abu a kasar ka baka sani ba don ni don saboda su suke kawo wa abin da suke son ka sani kana fahimta ta ta tadaffuqul i'lami min janibin wahid wato kamar su kan fayyada labarai suna tuttuɗowa ne ta janibi guda to kaga wannan na ɗaya kenan a gurguje ce mu ce zuwa ga wato alburukul alamiya bankoki na duniya waɗannan bankoki na duniya suna daga cikin waɗanda ke kunna yaki na duniya amma ba a fahimta ba saboda babu wanda zai zuwa neman ramci su ba shi ramci ko taimako sai sun ba shi tsarin da suke so su bi kuma kowa ya sani cewa waɗannan bankoki na duniya suna kasashen manya-manyan kasashe na duniya waɗanda suka mu- suka mana mulkin mallaka sannan suna karkashin yahudawan duniya su suke mallaka waɗannan bankoki na su sun kasai da ake rike dukiyoyi na al'umma kana fahimta ta to shi yasa kake ganin sai a ga sai ka ji an ce kasa bata ci gaba ba amma yanzu misali lokacin da libi kanafi yana mulkin kasa sai a ce libi bata ci gaba ba amma alhali ɗan kasar libiya ya samu komi kana fahimta ta amma sai ka ji an ce tattalin kasar nijar ya ci gaba amma alhali kuma sai ka zo ka iske cikin kasa menene ina arzikin yake ga hannun mutane babu to saboda mi saboda waɗannan mutane su suke kunna yakin duniya da tashin hankali na duniya su suke son in dai talakawa za su huta to su ba za su ji daɗi ba don saboda kenan akwai yarda da kimantawa tsakanin mi tsakanin mu jagorori da al'ummomi su kenan ba za a iya samun shiga tsakankanin su ba amma lokacin da za a tsananta ba al'umma kare za a samu problem problem kimi za a samu lokacin da al'umma take son kenan in al'umma ta fi karfin gwamnati sai su dawo su kuma bayan al'umma in gwamnati ta fi karfin al'umma sai su dawo bayan gwamnati paske su ne suke sawa a tsananta yadda ba a samun yarda tsakankanin juna kana fahimta ka su so ka san kowane mutum abin da ya aje a cikin bankunan duniya in suna so su kama ka kana mai mai mai mulki ko gane ko mai kuɗi in ana son a sa maka matsala sun san kono ka aje a kowane banki tunda kuɗin ga hannun su suke ba gidanka suke ba mafi yawancin dukiyarka sun san kono ka aje sun san da ina samun kuɗi su ce maka to ni mai ka zamuna da shi zamu iya tona ma asiri a san ka in ma ba a san ka ba a duniya to waɗannan bankunan duniya sharri ne ga al'ummomin duniya su suke ba da kuɗi a tallafa ma ilimi na duniya abin da suke so shi za a karantar da ku shi yasa su za su ba ku tsarin yadda suke so su karantar suwa sai an azaba babu shi ba sharadin ba da sallah babu kaza babu kaza babu kaza ina fata an fahimce ni ko da kaga ana karantar da sallah to ba wai su suke zubawa ba sai wurin su kasashe na duniya su zuba su zuba waɗanda su addini ya sha musu kai kana fahimta ta to sai suka taimaka ma sharrin duniya ya ci gaba kaga yanzu misali duk yakin da ake cewa ana yi da da da- da cin hanci da rashawa duk ƙarya ne a wani bankuna ake aje kuɗin da ake cin hanci da rashawa bankunan su an ɗauko kuɗin an mayar ma al'umma kuɗin ta ba a dawo da shi ba to babban matsala sai a ga al'ummomi ba su ci gaba ba wa yake bayan wannan su ne suke bayan wannan paske dani dukiyar al'umma an kai musu son ashi na ɗai kenan kana gane ni su ne suke sarrafa ta irin yadda suke so su suke cin riba da ita kai dan mali za a yi kuma bakin kason da za a baka kenan in ka wuce wannan kason bashi za a baka ka gane ni to sannan kuma waɗansu ƙasashe sun ji tausayin ƙasashenku tun da babu kuɗi babu magani babu abinci na ƙasa duka babu shi mafi yawanci ko an sayar ko an bari waɗanda su ba a isa a yi wani abu da su ba sun sayar ko sun sata to sannan sai wata ƙasa sai ta taimaka kamar yanzu China ko Japan sai ta taimako in ta taimako da kuɗi har yanzu aikin banza ta yi saboda ɗauke su za a yi in ta taimako da abinci in ta taimako da magani kasuwa ya yi in ta taimako da abinci kasuwa ya yi kai da kanka sai ka shiga cikin kasuwa sai ka iske a rubuta don da kasa kaza wannan donkin taimako na wani kafiri ne ya yarda wanda bai sallar taimaka ma kasar ka ba musan hudin yadda ta sallar taimaka ba don musan ba musulmi ne akwai abin da ke son ya can ba kana fahimta ta to amma sai ka ga don abincin da aka ce aka na ina da kasa yake tunda in muna da namu ba mu bukatar taimako tambayar da ya kamata ku yi. in muna da magani mu ba mu bukatar taimako in muna da namu kudade ba mu bukatar taimako to duk ina namu suke ba mu san yadda suka yi ba suka sarwanta ba to sannan kuma an taimako mana da abinci ko da kuɗi ko da kaza an kai shi kasuwa an sai suwa wani ma ba za a bari ya shigo cikin kasa ba an fahimta da shiga cikin wasu wurare an riga an sayar da shi to sai waɗannan bankunan su yi wasa da hankulan mu su ce to za su ba mu taimako kana gane ni kai da dukiyar ka tana can ba a baka ba kuma an ce za a baka taimako ka fahimta to sai ce za a ba ku taimako to taimakon nan dole akwai sharuɗa waɗanda za ku bi daga cikin su za ku yi kaza za ku yi kaza za a bar sai an aza dokar yarinya ta kai shekara 18 ba ta yi aure ba sai an ce yake da suna an ba yan luwaɗi izini mai luwaɗi shi luwaɗi mai maɗigo shi maɗigo daga cikin su sai an yi kaza sai an dama dalilin da yasa aka kama da kuce ku sha kenan ka gane ko to lokacin da aka ce za a ba ku taimakon nan shikenan za a ba ku za a ba ku bashi kana fahimta ta to bashin nan yana da sharuɗa da kafirci da sabon Allah bayan kuma wannan bashin ya zo to kuma yanzu ina bashin yayi kuma shi kina rasa inda yi an ba da kuɗi bashi ba a san inda suka yi ba an ba da magani bashi ba a san inda yi ba an ba da abinci bashi ba a san inda yi ba to kuma sannan ana ma bashin yaya za a yi wannan al'umma wai bata ci gaba ba wai al'umma tana bara al'umma tana kaza al'umma tana kaza kaga wanda rin wayo ina fata kana fahimta da sannan bashin da za a ba ku ina yake babu shi da dukiya tana ka ba da bashi ni ina kuɗi na fito ɗin da a aje wajen ka an ce bashin ba kuɗi na aka baka ba takardu na aka kaddarta wai kuɗi za a baka ni ina da dukiya wajen ka don me za ka bani bashi ba ka bani kuɗi na ba to sannan kuma bashin da aka ba su ina yake babu shi to sannan kuma an ce mutane suna yin bara su ci gaba ba babu kaza babu kaza babu kaza kaga wannan har yanzu akwai wani nau'i wanda tura wato menene al istibad ne wato bautarwa ne saboda ana son su waɗanda suka ciwo bashin gabin jini su ƙara ɗauka shi su mayar da shi can kaga mu yanzu da sunan bashi muka ci shi wannan mutumin zai mutu zai iya sauka daga mulki ya koma kasashensu ya mutu yana cikin kasa kuma ya bar al'umma bashi na hannun turawan da sun ka bashi kuma ya ɗauka ya kai cikin bukunansu kaga wannan shine bautarwa wadda sun turawa suke so su yi abu suna tunanin kamar ba za a fahimta inda aka rusa ba kawai ana so a bautar da mu da biyan ku ba su suka ba su suka ba su suka wanda ya ci bashin ba ku umfana da shi ba kana fahimta ta ko an samu ku kaɗan an sanye da yawa to kenan kaga wannan mutumin ya mutu da shi da iyalinsa suna yi wasu musulmi ba za su yi tsawon rayuwa ba kuma al'umma tana za ta biya wannan bashi da shekara hamsin ko ɗari mene ne wannan ba mu sakwa ce to kaga bulukul alamiyya ce nan a gurguje sai mu ce zuwa ga shirkatul alamiyya a shirkatul alamiyya su ne kamfuna na duniya su ma suna daga cikin wanda ke haddasa bala'i a cikin duniya kana fahimta ta yanzu jibi turai suna tsoron cana saboda mi saboda saukin hannu mendel suke cewa a cana in mutum yi maka aiki aikin da za a yi ma turai a biya dolar dubu uku a tara sai a yi ma shi dolar ɗari uku dan tara shi ba ruwa ne ya iya aikin kuma dolar ɗari uku zai shi yasa turawa yanzu sun damu dole su ɗauki abin nan kamfunan su su kai su can cana saboda su samu riba in ba haka nan ba kamfunan tara za su canje su shi yasa kake ganin wanga kamfani da na ƙasa kaza amma made in China in an ce made in China ba ana mai na in China bane an yi shi a China tana yiwa kamfanin na China ne tana yiwa kamfanin ba na China bane saboda sun can hannu yana da sauki to waɗannan shirkatul alamiya tana yi wasu akwai su wannan kamfanin ya buɗe a ƙasar kaza ya buɗe a ƙasa kaza kana jin Donald Trump ya ce ya damu da yadda kamfanin Mercedes ya mamaye Amerika kana fahimta ta saboda Mercedes su suke motoci waɗanda su masu aminci masu sauki kamfanin Amerika ba su samun kasuwanci idan yanzu an shiga matsala kenan waɗannan shirka cikin yanzu kamfani yana da reshe ɗari biyar ko ɗari bakwai duk ƙasar da bata bi tsarin shi ba zai iya likewa paske shi an da dukiya ta kuma shi buɗe ta kuma ya bari kana fahimta ta kenan dole kana ji kana gani da a aza wata doka da ta saba ma kasashen ka kenan dole ka dai waɗannan musulmi shi ne sharikatul alamiyya international kin da kake shi suna nan suna duniya da duniya ne da suka gama don su ne suke da arzikin da yake rike duk wanda yace ba zai da su sai to babu matsala mu za mu yayi za mu yayi kaza to kaga kai ko dole kana jin tsoro saboda kana jin tsoron a ga wallanka kana jin tsoron kaza ko ko kana son ka samu dukiyar da kai zaka amfanuwa da ita to wannan yana daga cikin abin da shirkatul alamiya suke hatsari ga duniya wanda kana gani yanzu jibi irin kamfanin coca cola da mamu duniya na waye na america ne yanzu kasar saudiya ba su da izinin su ciya su coca cola na rage musu ita kamfanin yahudawa ne kaga za a kai coca cola har haramin makka bakin haramin makka a sayar da ita wanda wani ɗaya daga cikin du'a ta yake faɗa tarik ramadan na ba za ku ne kamfanin coca cola ya buɗe saudiya ya buɗe ina ya buɗe ina ya buɗe ina ya sayar ya za samu miliyoyi ya kai an ba isra'ila tana kashe ƴaƴan musulmi ka gani to yanzu kana da izinin ka ce ba ka ce ba ka da izinin ka ce ba ka da coca cola ba ba ka da izinin ka ce a rage maka dole ka bari a sayar da ita da yadda ake so a karɓi kuɗin ma'ajata inda duniya take taruwa in ko comprendre saboda saudiya aikin hajji dubban miliyoyin mutane ne suke faruwa suke taruwa sun taru sun zuba kuɗi an tattara an kai ma isra'ila kuma tana kashe ƴaƴan musu kana gane wannan to wannan yana daga cikin abin da ya sa su waɗannan kamfanin suke juyar da duniya ko a ɓoye ko a bayyane in abin ya yi zafi za su fito ga fili in bai yi zafi ba za su eh, bar shi a ƙasa ƙasa saboda sun san su waɗanda suke nan gaba deja ba dole bane a sa darekta nasu da a ɗauko ɗan ƙasa na a aza to shi ɗan ƙasar cin kuɗin su ne ko tsere musu ne ba inda bai tsere musu daga cikin wa- waɗanda suke juyar da duniya akwai aljami'atul alamiyya jami'o'i na duniya yanzu zaka iya ko ta jami'a a ƙasa kaza amma ta buɗe rishi ƙasa kaza ta buɗe rishi ƙasa kaza ta buɗe rishi ƙasa kaza lokacin da suke buɗe wannan waɗannan jami'o'i na duniya suna da research international waɗannan research da aka yi international ana yin su ne kan kowace ƙasa shi yasa ana iya yin ɗauki kan ƙasar ka memuwa kana gane ni za a tattara sannan memuwar memuwa akwai waɗanda za su zo professor ne kuma yan bincike ne za su yi mu'amala yanzu professor na ƙasa kaza ya zo zai yi mu'amala da professor na ƙasa ka waɗannan professor na ƙasa ka manya manyan ma'ilimta ne sun san sirrin ƙasa kana fahimta ta zai iya mu'amala da waɗansu ma tana yiwa jami'an tsaro sun san sirrin ƙasa zai yi babban ma'ilci ne kaga dole sirrin ƙasa yana ga hannun shi zai yi mu'amala da talakawa zai je yaren ƙasa waɗannan jami'o'in da kake gani university da kasa kaza university da kasa kaza university da kasa kaza sun- suna daga cikin waɗanda za su ba da bincike wanda za a haɗa a duniya shi yasa zaka ji an ce an ba da rahoto kan kasa ɗari da tasa'in da kaza kana fahimta ta to kasan nan ɗari da tasa'in da kaza da aka ba da labarin su sai da yanka fito shi ta hanyar waɗannan jami'o'i ake ta shi kuma za a ba da research cikin da wani yayi su zo su taimaka mana da yin bincike za su shiga ko ina sako sako dudu dudu kafin ce ni kwana kwana duk kowane sako da kasa sun san abin da yake faruwa a ciki ce sa ya an tashi neman ku an san yadda za a yi a neman ku ya an tashi shi kan kushari ta an san yadda za a shiga kushari to shi sa suke kira shi nouvelle ordre mondial mu je a rubuce saboda lokaci na koran mu sai waɗannan aljam'iyyatul alamiyya waɗannan jam'iyyoyi na duniya irin su na su yi an kirkira su saboda wato har yanzu a ci gaba da mulkin mallaka na duniya kaga na farko waɗannan kasashen sun kira makaman nukiliya amma sun hana kowa ya makaman nukiliya yana fahimta ta yanzu kaga eh, isra'ila tana da makaman nukiliya an yi shi amma iran tana son sai makaman nukiliya an hana siriya an kai mata hari kwanakin baya da sunan cewa za a kare 'yan ƙasar siriya ka a kashe su ƙarya ne ba siriya ke ba 'yan ƙasar siriya ke son a kare ba siriya tana da ira- iyaka da isra'ila tana fahimta ta idan ita tana da makamai masu hatsari wa za ta halba masu isra'ila sai suka je su kare isra'ila ina fatan kafinci koriya ta arewa ana son ana mata makaman nukiliya don me ku kun yi kun ce wani kashe ku kashe na ku sai ku hana mu kuma ka fahimta so wannan majalisar ɗinkin duniya sai ta zamanto gashi nan su suke da durwa da veto kujerar hawan laki amma ba wanda kuma kuma durwa da veto ta banza da shi domin domin gashi tana da durwa da veto amma ba ta hana a kai hari siriya ba amurka ta yi gaban kanta da ita da ingila lokacin da su kai ma iraki hari suna da ruwa da fito china bata yadda ba rasha bata ba da izini ba ina ba ta an fifce faransa bata yadda ba wannan lokaci kuma bai hada an ka kai hari ba kuma an ka ce akwai makaman nukiliya kuma aka zo aka ce babu su wa zai musu hukunci babu wa zai musu shari'a kuma kungiyo- ba- ba- kotun duniya gaba ɗaya nasu da zuka azan su shi yasa wanda suke so za su kai kai ba za ka kai ba ka isa ka kai su ba tana banta da al'ummul muttahida wannan jam'iyyar ce yanzu ummul muttahida majalisar ɗinkin duniya tana kula da abincin duniya tana kula da tsaron duniya tana kula da ƙananan yaren duniya tana kula da waye da waye da waye kenan duk inda akwai matsala a duniya tana da labari tana kula da sai da makamai na duniya su su abin da ake sayarwa a duniya da kaza da kaza suna baka nimero kasa kaza ta sai makamai kasa kaza lokaci kaza ga wani ke sai da kaza mai son sai da mai mai sai da makamai a duniya bai cewa yana yaki da yana so a samu zaman lafiya a duniya ai wannan kai ya fi da wasa da hankalin al'umma da ba mutane kawai sun ga an dauka a su mutanen nan gaskiya suka gaskiya suka suka sai da makamai Eh? mai son zaman lafiya ga sai da makamai a duniya ta ba gaskiya bane kuma ya sai san gwamnati sai san yan tawaye
ya haɗa su ke ya haɗa su guda biyu to wannan shine yana daga cikin abubuwan da ya kamata kamata al'ummomi da duniya su tashi tsaye su san abin da suke yi waɗannan mutanen kai ya zama to kamar mu hankalin mu bai aiki ba wai karfin mu abba ya ba an fi karfin mu ta hanyar mi ta hanyar makamai amma yana da kyau mu zama to mutane ne masu hankali bai dace a ce ba kawai duk abin da ya zo cikin kwakwalen mu ba mu yin tunani haka ne kawai muke karɓa shi kidan mun zama to kamar wato taksi kowa shi irin yadda ya gada ba ko kamar karo kowa ya zo shi don irin yadda ya gada ba ko kamar gidan da babu kubli kowa ya shiga irin yadda ya gada ba a ya kamata mu zama to mutane ne masu sanin abin da suke to malam ba bayan wannan jam'iyyatul umamul muttahida ko nations uni ko wasu kungiyoyi na duniya kafin ke ne waɗanda suke kiran su ne masu haɗa kai da neman abin nan akwai ajamiyyatul sirriyyal alamiyya kungiyoyi na sirri na duniya irin faran masu da muka da magana kansu kungiyoyi ne waɗanda na sirri ne manya-manyan duniya mafi yawanci suna ciki masu kuɗin duniya suna ciki su suke iya karya duk mutumin da zai iya ci zai iya karo da su kana fahimta ta domin duk wani babba yana ciki yana tare da su kana fahimta ta zaka iske kowane lokaci an tsara duk mutumin da zai zama tuwa hatsari gare mu a yanki kaza a duniya sosai shi yasa ka ga yanzu hankalin su ya dawo a waɗansu wurare a duniya a Afirka kana gane ne hankalin su ya dawo tsakanin Nijar da Najeriya saboda babu inda addini yake da karfi irin Nijar da Najeriya a Afirka a kasar du a kasashen Larabawa babu inda addini yake da karfi irin Saudiya so su kaga yadda suka yi ma Saudiya kaga yadda suka yi ma Nijar da Najeriya Nijar mu daga cikin bakin cikin da suke ji mun fi ko ina haihuwa ba a ce muna mu tashi mu yi aiki ba a ce muna mu tashi mu nemi ilimi ba a ce muna mu tashi mu nemi dukiyoyin amma abinda ake ce muna shine ku daina yawan haihuwa ga tare nan ba a ce su daina yawan haihuwa ba kana gane ni me yasa suka suka fuskanci Niger Najeriya bari in ba da wani misali a gurguje Niger za ta kowace kasa haihuwa idan nan zuwa ga suna tunanin dole za mu yi yawan da ba za a iya tankwana mu ba shi yasa kaga banki mun da ya zo a Nijar babu inda jirgi da jirgi ake shi babu inda fara sauka sai maternity ga tanan tanan maternity ga tasha tunis ya zo yaga yadda aka kyankyasa ɗiya a Nijar yana karewa ya koma saboda hadafin suna da bakin cikin da suke shi al'umma ana barin su da yunwa an hana musu su ci abinci amma haihuwa suke kalawa kana fahimta ta jihar Borno akwai arziki babu inda ake hada alkur'ani duk duniya irin wannan wurin babu inda akwai arziki kuma karkashin kasa kuma akwai daman noma kenan musulunci zai ci gaba tunda suna noma za su yi wani karatun alkur'ani to su suka kai musu hari dama baturi abu biyu ke ka addini da dukiya ya yaki addinin ka bayan ka su kuikuce ka lalace sannan kuma dukiyar ka zamanto ya tada ma ya ishi da ɗiba dukiyar da amfani da ita wannan shi ne abin da su aka ji jihar da a lokacin da jihar lagos ta fi kowace jiha yawan mutane a najeriya kana fahimta ta su yi zancen mutane sun yawa a najeriya ba amma yanzu jihar kano ita ce ta fi kowace jiha yawa kuma jiha ce ta musulmi to kaga in aka haihu a jihar lagos kashi talatin cikin ɗari za a samu musulmi tun akwai musulmi a cikin su ko ishirin ko abin da ya kamata haka amma yana yau a kano kashi tisɗin da tara musulmi za a yawa tun akwai kiristoci a jihar kano da suka musu abin amma ba su da yawa to kaga kenan yanzu musulmai sun fara yawa za su karfi za su amshi karfin da Najeriya take da shi to sai suka zo suka ce a daina haihuwa suka ɗauki waɗansu mutane a can waɗannan wuraren suke ci musu za mu ba ku dama ku yi kamfen kuwa yi mutane kai su rage haihuwa gana gane ni to sai suka zo kuma ga irin jahohi misali irin jihar Sokoto jihar Sokoto jihar ce wanda ita ce can ne capital ta musulunci take sun yi kokari sun hada ƴaƴan wannan masarauta malamai tun daga sarki Abubakar na uku kana gane sun hana a sa mutum wanda yake malami ne kullum yan buku ake azawa sai ka iske maza da shehu Usman dan Furi da ce da duka kai ne ba maka da shehu Usman dan Furi tsohon dan boko maka da shehu Usman dan Furi tsohon soja ne take ba muna da ke so ko mu ce musu cancanta ba kuma muna ganin cewa sun fara gyara don yanzu suna kirawo malamai a tattauna akan mas'aloli da ilimi sun fidda kansu tun da ba su da ilimin da za su ba da fatawa to amma wannan sharri na ga wannan masarautar da sun gane su yan boko da ya kamata su bar yan uwansu waɗanda suka yi karatun addini zama su ne jagorori su su taimaka musu amma an kiya kana fahimta ta saboda bi saboda so aka waɗannan gidajen da aka sani waɗanda suka yi musulunci aiki Allah ya ba iyayensu mulki ba tare da turawa ba amma su an nuna musu ba yadda za a yi ko ci gaba sai kun yi mu'amala da turawa to kaga waɗannan wuraren in aka rusa su an rusa musulunci wannan shine abin da yasa suka kewayo kasar Nijar da Najeriya saboda sun ga akwai alaka kuma tsakanin arewacin Najeriya da Nijar suna ganin musulunci zai karfi a wannan yanki to in ko musulunci ya karfi ba za su samu irin yadda suke bukata ba to shine aka karkiro mu da wanda ana cewa mun yi yawa mun yi yawa mun yi yawa yawa mun yi bayani kasar China ta fi wuce kasa yawa a duniya kuma ta ci gaba Pakistan tana da yawa ta ci gaba daga ta ake kamu da abinci India ta ci gaba kuma ana kamu da abinci da kayan kirkirin su anan ko ba haka ba nan Najeriya ita ce puissance an Afrique wajen yaƙi Najeriya ita ce gaba kafin ce wajen tattalin arziki ita ce gaba amma ka yi mamakin a ce waɗansu wata jiha ko da jiha guda ta ce tana son ta balle a Najeriya ba wai jiha talatin da shida gari ta a a ce cikin jiha guda ne aka samu waɗansu mutane suke yaƙi da puissance kasar da ko wace kasa karfin soja a Afirka kuma a ce ta kasa murkushe su me ne dalili in ba su da masu taimaka musu daga manyan manyan kasashen duniya ka gaya min ya za a yi su yaƙi irin wannan kasa a ɗauke mu kamar hakan ga kawai mu ce gangaro dudu A'a, akwai waɗanda suke taimaka musu ina suke samun makamai a ina suke samun horo a ina suka samu damar da za su yaƙa sojojin Najeriya shekara da shekaru guda ya ki karewa to saboda wannan wannan tsarin da nake gaya maka an kama akwati akwati da da dola dola da kuɗaɗe an ce magani aka kawo alhali ko dola na suke tsatsage yana na sama internet to kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da suke biyo umumul muttahida na sojoji a ce za a kawo abin nan a'a ba shi ne abin da ake bukata su da sun azaba kansu tsari ne su ne suke da izinin su hukunta wanda sun ga dama su karɓi wanda suke so su aza wanda suke so su ji yadda wanda suke bukata so za mu je gaba daga ciki malam waɗannan jam'iyyar sirriya na alamiya waɗannan firan masaukin da wanda ya kama da su da ba su wasu daga cikin waɗanda suke juyar da duniya a yanzu sai an baka babban matsayi in kuma baka tare da su a san yadda za a yi a juyar da kai ko a kashe ka ko in an samu in ka wuce a kawo waɗanda za a kawo daga cikin waɗanda suke masu mufin audul mandiyar al-nizam al-alami al-jadid wanda suka ɗauka shine yanzu akwai wato jam'iyyat al-amniyya al-alamiyya jam'iyyat al-amniyya al-alamiyya sune kungiyoyi na tsaro na duniya kana fahimta ta waɗannan kungiyoyi na tsaro na duniya da aka kirkiro da sakuncin duniya tana da su su kasashen turawa sun kulla nasu nasu nasu da yankin da gabashin turai da america kana fahimta ka to waɗannan ƙungiyoyin me yasa aka kirkiro su saboda na farko sun su baka so kariya duk ka taba kasa ɗaya duk kamar ka taba kasashen da kaga dole ka basu kana fahimta ta to kuma duk kasar da suke so su ya kaza su yake ta kaga kadafi na su kai mai hali suka kashe shi kana fahimta ta america za ta kai hari yanzu kwanakin nan kaga trump ya kai hari amma bai kai hari shi kaɗai ba tare da france da ingila suka kai hari gara fahimta ta kenan wayon su ai ana yaka duk jiragen da aka kai hari da su amerika tana waɗanda su sun kafi ma waɗannan suna sun hari amma me yasa suka haɗa su uku da amerika ya ingila a can farko tun da ita ta haife ta mutanen ingila na suka aza amerika kuma ka bince ba da faransa wadda ana son a haɗa kai yanzu a samu abin nan tun da faransa ita ta yi ma suriya mulkin mallaka to yanzu ga rasha ta amshi mata kina yanzu bar abin da za a yi a kai hari a rama gayya ko baka gane ba ka je da tafiyar take to wannan shine dalilin da yasa suka suka kokarin su kai hari saboda su in sun kai taharuf suka hada kai kana fahimta da jam'iyyatul amniyya alalamiya da at-taharuf al-amni al-alami sun hada kai ba wai da raunin su ba amma suna so su zama to ko da yaushe sun hada kashi sun hade wuri guda wanda ba wani abu na sabo ba dama suna suna irin irin waɗannan abubuwa saboda yaƙar gaskiya koko saboda su cimma burin su in an kare sai a rabu yanzu kaga bayan hari jiragen Amerika sun koma Amerika jiragen Ingila sun koma Ingila jiragen Faransa sun koma Faransa sai kuma sun yi makamai manya manya kuma sun ce wani kai yi ne dalilin musa abin da ya saba to malam in muka je gaba daga cikin waɗanda suke juyar da tsarin duniya na zamani yanzu wanda da shi ne ake tafiya bayan waɗancan wasa'il ilam da mulkul alamiya da shirkatul alamiya da sai jam'iyyatul hukukul alamiya jam'iyyoyi na kare haƙƙin ɗan adam na duniya daga cikin gida dukkan su suna daga cikin waɗanda ake sawa ayi amfani da su saboda su tada hankalin ƙasa kana gane su wannan human rights world wane ne wane ne duk suna nan sai su su su bada rahoton yadda kasa take tafiya sannan za su haɗa kai da jam'iyyoyi na kare haƙƙin ɗan adam da cikin gida ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne sa'o za a kawo sirrin kasa a ce babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza ko ku shiga cikin kasa ba tare da ma izinin kasa wani lokaci mutane su shiga a zo a kawo ko yankin da yan tawaye suka mamaye a kai su su za su bada bayanin ga abin da ake so kana fahimta sa to wannan kare haƙƙin adam ba muna cewa wanda yake kare haƙƙin adam ba akan gaskiya yake ba ana fahimta sa amma wannan suna daga cikin waɗanda su ne ake juyar da duniya wasu za a waɗi a ce to yanzu mu ba mu iya faɗa saboda muna tare da waɗannan mutane su yanzu kamar manyan manyan kasashe ba su faɗin mu kamar yanzu wane muna son mu tura masa asiri amma za mu ba ku rahoto cikin banki kaza a kaza a matsayin kungiyoyin kare haƙƙin adam ku je ku watsa kaga yanzu irin abin da an kai falama irin kasar da ba a ba a bada mai suna haraji na ajiyar kuɗi kaga yanzu da aka tona asiri shugabannin nan kasashen afirka na saudiya kaka so na wane ne yan najeriya wai ga majalisar dottijai ta najeriya ko wane ne ka ji kowa yana da kuɗi waye zo da asirin su ne suka je suka ɗauko abin saboda suna son na farko ne su karya wannan ƙasar don da kasashen da ba ta shiri da amerika tana yiwa a samu wani mutum ya ɗauko sirrin ya yada ko kuma daga wannan ƙasa tana son ta saci kuɗin don yanzu in an tona ma asiri dole sai ka yarda akwai abin da za ka bayar kuma kuɗin ga hannu su yake kana fita na kaga ana ne da aka shirya kenan yanzu an ji karorin ka kawo su kana da kuɗi wuri kaza kana da kuɗi wuri kaza kana da kuɗi kaza da kai da su waye ke zaɓi jan wani su za su ja ka kana fahimta ta baka da izinin ka yi magana akan duke da ka aje don ba akan gaskiya ka aje ta ba to kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi kana fahimta ta saboda a tada hankali a cikin kasa ko a ɗauko rikici a sa a cikin kasa saboda kasashe su kasa zamu zaman lafiya in sun kai wannan sun biya bukatar su to bayan wannan in muka kare da wannan jam'iyyatul abin nan sai mu zuwa ga al'adiyanul batila addini na karya duk wanda abu da kaga ana yi kawai al-kufru millatin wahida duk kungiyoyin da akwai na kafirci gaba ɗaya kawai musulunci ne suke yaka don shi kadai a addinin Allah abu na biyu waɗansu daga cikin musulmi waɗanda ba su fahimci inda aka dosa ba ana haɗewa da su don a yaji musulunci kana gane ni ban da musulunci ba mu addini na gaskiya cikin musulmai kuma kana kana ne dama Allah ce sun ma'aurasu na kitabin ladina su tafai lamin ibadina minhum ba'imu li nafsihi wa minhum muqtasir wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai fasarori daban-daban amma dai kun sauki zalimu li nafsihi musulmi ne ranke ranke bai da karfin addini wa minhum muqtasir akwai da tsaka tsakiya wanda addini shi yana ya ya kai hamsin cikin dari ko zuwa sama wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda ya wuce hamsin ya kai saba'in tamanin dari to waɗanda ke shan wahala cikin musulmi su ne waɗanda suka rike addini can sama paske waɗanda masu ranke ranke addini wani lokaci za a zo da su za a yakar addini ba sani ba ko ta hanyar jahilci ko ta hanyar kwaɗayi kana gane shi ta duk wani addini da ba na gaskiya ba wanda an na kafirci to taruwa da suka shina yaƙa addinin musulunci duk wani musulmi wanda bai da karfin addini bai da karfin wayewa ana iya haɗawa kai da shi ga saboda a yaƙi addinin musulunci shi ta duk wanda ya ce ya riƙe alƙur'ani da gaske kana fahimta ta ya rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da gaske ya yarda ya bi addini irin yadda magabata suka bi shi ala fahmi salafi salih to ya tabbatar da babu zaman lafiya gare shi saboda dama abinda suke so su yaka kenan yaki tsakanin ƙarya da gaskiya bai taba karewa ba walan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da nasaru ba za su bi ka ba ba za su yarda da kai ba su baka babban matsayi su daga ka a matsayin zarumi na duniya hatta tattabi a millatan sai ka bi su duk yadda za ka yi musu biyayya inda baka kafirce ba Allah wallahi ba za su yarda da kai ba wadda kasirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq kana fahimta ta hasadan min indi anfusihim suna asala ne daga kawunan su min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq saboda gaskiya ta bayyana gare su sa addinin musulunci gaskiya ne ba wai musu a'a min ba ji ma ta bayyana lahum haka kai saurara ka jabin da Allah ce sun san da addinin gaskiya ne suke yafi
nan tun ba da mata bayyana to Allah ne kuma yake magana kuma yaki tsakanin gaskiya da ƙarya ba karewa zai yi ba to shi yasa kake ganin Saudiya yanzu suka kai mata rije irin abubuwan da suke faruwa an buɗe gidajen sinima waɗanda malamai sun yi fatawa can da an rufe su yanzu za a ba da za a keɓe birije na miliyarori da miliyar de dola saboda a yi gidan sinima duk ba wa aikin da za a yi maka sai da aikin sinima wanda mutane da su kallon sinima har akan inda za a sa film na ba tsawon mutane suna kallo yanzu an yi ilga'in hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wato kamar mu ce kungiya wadda ke kula kana fahimta ta da wa'azi yin abu na mai kyau da an jama'a wanda abu wanda ke kungiyoyi na wa'azi amma an yi tafsirin su da hay'atul tafsir wal itraf shine haifa wato mai kula da attafi shakatawa yanzu a ɗauko ministar mai kula da addini a irin placenta a yi ilga'inta a nilenta a baddala ta da ministar ta shakatawa wanda wani limami sa'udu shiraim ya yi da khutba ya ce ma shi wannan ɗan sarkin maka yaro wanda suka ce ma mbs muhammad bin salman karkani saboda za a ɓata tarbiyyar matasa yaki an sa tsammanin yaji amma bai ji ba akwai wani babban malami ba sun sa ba ya wata hudu mai zafi amma shi kashe ke cewa yana tunanin wannan ita ce hudu ba ta karshe a na ji shi wanda ya aikata wanda ya yi ba za su bari ba saboda sun riga an samu su virus cikin kai ko kwanan nasu akwai virus virus inda masu masu literacy english an zo za a buɗe hilin shakatawa wanda mata za su fita daga su sai ɗan abin nan bakin flash a saudiya ina fatan ka fahimce ni to sannan za a yi birni na miliyar ɗari biyar wanda birni ne wanda a duniya ma shirya su cikin manyan biranen duniya sai san miliyar da dola a ina za su waɗannan kuɗin da bayan wanda aiki su za su ba da damar da bayan wanda aiki ɗan sarkin maka ne abin da yake ne na aikata musulunci dama wurin da musulunci ke da ƙarfi kenan za a kirkiro visa visa a ga yadda za a yi a hana mutane yin aikin hajji in ka zo baka zuwa sai ka yi shekara kaza ko da kaza kaza ko ci kasa a baka hota kaza kaza kaza duk ana cewa tsari ne ake so karshe kuma inda tsarin ake son a yi da abin yayi kyau kana fahimta ta alqur'anin gashi na ana son a nemo da ana iya canza da ba ma Allah a tsarin alqur'ani ba da sun canza shi a Saudiya ake yin wannan yau yanzu kasar Saudiya gashi nan an dauko manyan manyan malamai an kai su Sudan an bi wani babban gida an aje su nan da ake ba su abinci an yi musu iqama jabriya duk wanda ya fito an ci halin malamai ba za su yi magana saboda ana jin tsoron malamai su faɗi wata magana malami yana hutuba yanzu a saudiya sai a zo a cirke ka da bisa membari hatta majiya kanyi su su cirke ka ko baka gani ba yanzu a saudiya baka da izini akwai abubuwan da ka ce zaka hutuba akan su za a cirke ka ne da bisa a tai a badda ka salman al-auda sun kai shi gidan kasa babban malami bai da lafiya sun kibra a yi masa magani yanzu ya mutu sun huta ina fata saboda ba su son a faɗi abin da shi ne yake gaskiya kana yayi da Saudiya ake wannan an ba mata su zo kallon kwallo su ta kuwa an kiran yi manya manyan mawaka na duniya ana waka ana rawa matasa da yan mata ana jin daɗi saura aji a buɗe gidajen giya ka da wani wani marubuci yanzu ya samu dama a Saudiya ya ce masallacin da sun yawa kasar Saudiya wannan zuwa ba kama shi sun kai ba ba kama Allah da annabi na sun kai ba mun san inda su yanzu an ce wuraren da ka ci wata magana a Saudiya wai wai wuraren da ake hada alqur'ani wai wurare ne da kinke shi ta'adda wai yanzu a Saudiya ake son ana harkar Qur'ani kuma wai wasu limamai suke hutuba suke faɗin wannan shi wannan malamin da ya hutuba ya faɗi wannan yace yaqulu al-munafiquna fi manabirihim ihdaru halaqat tahfidh al-Qur'an munafikai daga cikin malamai don suna suka faɗi fi manabirihim a cikin wato mimbarin su ko a saman mimbarorin su ihdaru halaqat tahfidh al-Qur'an ku nisanci wuraren da ake hadda al-Qur'an malami wai ya ce mai malami kuma ya ce adina hada alkur'ani to abin mawaka masu kiɗi ana rawa ana kaɗa kugga saboda abin da ake bukata ga al'umma kenan zaman tubu mu damu da komai ba sai kwallo sai waka sai gidajen karuwai sai sima sai tabbata ka jibin madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai sima madina an kai sima shi nan a cikin saman internet an rasa yana an kai wani abin ya faru ya a ce an yi sai wani abin ya faru waɗanda aka ba jagoranci ne suke yi a duniya an kamo da wa da wa da wa da wa da wa yana nan yana ba matasan Saudiya abin da suke so saboda ya samu an kura zaman na yan kasa yana ba turawa abin da suke bukata saboda samu an kura zaman da wuce kina sai mulkin shi ya tabbata ya samu taimako daga waje ya samu taimako daga cikin gida saboda mulkin shi ya tabbata kamar dai ba zai mutu ba kamar tana yiwuwa bai sani ba ma zai mutu bai samu mulkin ba kamar bai sani ba ma tana yiwuwa a samu juyin juya hali a zo a yi gaba da shi ko baka fahimce ni ba saboda kafiri ne ya kare amfani da kai ya sheka na ya kai an ci moriyar ganga za a yada goron ta koko a sha a rake a tubda ta eh haka nan za su yi maka su yi amfani da kai su yi maji wa matattan musu abin sai ba abin da za a yi ina fata mu ji to duk wanda ga abin da ke faruwa sun lalata kasar tunisiya sun hallaka ta sun lalata kasar lebanon sun lalata kasar suriya sudan ta suna nan sun yi sun yi sun raba biyu sun ba waɗancan makamai yanzu gashi na suna sai sun musu makamai suna kashe juna wanda sun danki da kai suna ita ma sun tana nan bisa hanya duk inda aka ce ba akwai musulunci gari ba gani akwai zaman lafiya Kenya Rasha ta yi yaki ina fata ku fahimci gashi nan duk inda aka ce ma kasa ce akwai musulunci ko suna ganin mutane nan ko musulunci ko kishin kasar ku da addinin ku kana fahimta ta ko da wanto ka kare kasar ka kai maka da zalunci ka ba to yanzu na suna ku ko kafiri kake me yasa suke yaki da mugabe ai ba musulmi bane to abin da nake so na ce malam waɗannan suna daga cikin kamar rassa waɗanda ke haddasa duk wani rikici da ka sani a duniya da abin da ya kama da su tana yiwa ko mun faɗa ko mun faɗa amma dai waɗanda su ne usuli tushe asali na haddasa hargitsi da ci baya a duniya da kuma irin abubuwan da suke kirkira wasu na ganin kan mutane su fahimci idan sun ka dusa ba na karshe sai ina so in yi kira zuwa ga sun da karatun mu na karshe abin da ya shafi kamar in muna son al'umma ta ci gaba dole akwai waɗanda ya kamata ka a sa su cikin al'amari na siyasa kai tsaye in mun ci ka a sa su cikin al'amarin siyasa ba wannan nufin bai dace su yi magana kan al'amarin siyasa ba amma ya kamata a bar wa masu kimar kimarsu saboda in ya zamanto mutanen ƙasa sun ka waye sun ka san matsayin su sun ka san matsayin gwamnatin su to za ka iske su da kansu duk abubuwan da na faɗa babu wanda bai tasiri amma zan ba da misali guda kafin ishe cikin bayani lokacin da an kai kudeta a ƙasar turkiyya da an kaga shugaban ƙasar su yana son addini kuma ya kama ƙasar ci gaba sai aka shirya mishi kudeta daga ƙasar amerika telefon an kai an ce an yi kudeta sai yayi ana emission sai yayi ma wata yan jarida waya wannan wayar kudeta telefon kaga ne da yayi shi yayi sai kudeta sai yi shuri ana cewa an kama shugaban ƙasa a ce ba kama shi ba yan ƙasa suka fito turkiyya kowa ya gani su suka kama sojojin da suka yi kudeta soja kana tsaye da daga ka iske ka a ɗaure ka kafin cin a buga ma yan kwakwa a ɗaure ka da giya a amsa bindiga a gidan kasu da kai kana cikin sha yan kasa da fitowa su fiddo ka daga cikin ɗaure ka dan Allah in muka tambaye kan mu me yasa kasa ta hito gaba da ta kare wannan shugaban kasa saboda shugaba ne bai zalunci yan kasa shi ba kafin ciwo da kyau shugaba ne wanda yana son kasar shi da ci gaba kasa ce wadda an waye ma dan kasa kai ya san menene ci gaba saboda an ba shi misali na gari ya gani kasa ake so kenan yanzu wanda shirya kudi ta ya zo ne zalunci kasa kenan ko da turawa suna so su kaɗe ka daga mulki in dai ka tsaya kan yi ma kasa aiki billahi da bila ila sai dai duk kasa ta kaki to amma duk lokacin da aka ce za a sa malamai a mayar da su yan siyasa malami shine mutumin da zai zo yi wa'azi ya faɗi abin da Allah ya ci amma bai dace a ce ya fassara aya ba ta dace da abin da ran wani mutum da yake so ko wani mutum in yayi haka an kare da shi to in zaman to mallamai ba su da kima cikin al'umma ne yawan al'umma an tashi da ita zama aiki kwarar
kana fahimta ta da an kada malamai cikin siyasa ba muna nufin malamai ba su magana kan al'amarin siyasa a'a in an ka ce malam wani na gwamnati ne malam wani na yan adawa ne ko ina ne a duniya shi kenan kaga waɗanda ya kamata su ce a daina a daina ba za a daina ba tun da yanzu an riga an san farcin su abu na biyu sai iyayenmu masu sarauta siyasa ta kai inda yanzu duk wani sarki tana kokarin sai ta kada cikin siyasa dama in ma ba su sun ka aza ka ba da an mutu yanzu za su ɗauko nasu su aza tunda su za su yi biyan kuɗin kamfani su za su yi tsaye su za su yi kaza kana cikin siyasa ba za ɗauka ka aza kiran da an aza ka shi kiran magana ta ƙari ka ci gaba da aiki shi yasa sarakai iyaye ne na al'umma amma yanzu duk abin da shafi siyasa ana sosai an ɗauko su an sa ciki saboda mi saboda biyan buƙatar turawa ne in malami ya zama to bai da cewa cikin al'umma ana fahimta ta malami ya zama to bai da cewa cikin al'umma sarki uba da al'umma ya zama to an san shi bai da fika ta al'ummarsa irin abin da yake faruwa a sauran waɗansu wurare abu na uku in ana son ƙasa ta samu ci gaba a fidda masu shari'a cikin al'umma ko masu shari'a na gargajiya cikin siyasa muke son cewa yawa ko masu mulki cikin abin nan ko masu shari'a na gargajiya ko masu shari'a na zamani an ka tashi an ka ce ana son alkali sai ka iske 'yan siyasa su za su fi min sama na alkalin da za a aza saboda ya kuma ba aiki ne na addini bai zo na kan ake so a ba aiki kana gane ni ko ko justice zama to a ce a'a mai shari'a a justice ko gwamnati ta kawo shi gwamnati zai ma aiki ko ko waɗansu mutane zai ma aiki an san farkin shi kaga kasa ba za ta kai gabarin ba sannan ya kamata likitoci na kasa su yi makasa aiki su daina yi ma wani mutum aiki kana fahimta ta dole na kai kasa ta kai ma aiki ga ka'idar likitanci ko kafiri ya zo kai in musulmi ne za ka yi mishi aiki ko hakan ga shi yasa mutanen mu gasu suke zuwa kasashen kafin ayi musu magani saboda cikin aikin likitanci babu gaskiya addinin mutum to sannan kuma jami'an tsaro ya kamata a fitar da su daga cikin siyasa aikin su su kare kasa ko ne sai a bisa ga aikin shi makasa aiki in aka yarda aka sa su cikin wani na goyon bayan wani kaga yadda su ta lalace lokacin da sudan ta rikice an kace sauran sojoji suna bayan shugaban kasa sauran sojoji suna bayan mataimakin shugaban kasa yanzu ga shi nan kasar yaƙi ɗaya ake yi sudan waga ta kudu gashi an kowa ya goyon bayan a ta kasa su ne an ka zo aka kawo yanki mutu tana goyon bayan wani kamata a ce sandika ta yi ta bayan bai yiwa administration ta zaga ma aiki kawai abinda sun ga gani ga kuma ta kasa ce ainihin ba ta wani sauran malamai mutunci irin sa cikin in za a yi aiki na gaskiya a yi kana fahimta ta inda kana so a yi kasa aiki aiki za a yi maka kasa na tsakanin wato kasa ainihin littafin sa mai to don haka usul muna kira ga da imam hafiz yan kasa su waye a cikin littafin sa mai kuma administration don an ce administration